أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina nika sallama da gaisuwa gare mu gaba daya ta addinin musulunci tare da godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu da ku cikin ɗakinsa mai alfarma mai daraja don mu karanta littafin Allah mai girma alkur'ani muna roƙon Allah ku azza wa jalla Allah ya ba mu albarkacin alkur'ani Allah ya ba mu albarkar mai alkur'ani manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin farko annabin karshe annabin ni'ima annabin albarka maganar zatin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maganar zatin Allah cikamakin annabawa cikamakin manzanni fiyayyen halittar Allah gaba daya wanda ya so shi ya bi shi ya tsira ya dace kuma ya rabauta duniya da lahira wanda ku ya bar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya juya masa baya to ya tabe ya halaka duniya da lahira ya Allah muna roƙonka Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka akan wannan babban shugaba namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mabodin abinda ya kasance a rufe cikamakin abin da ya rigaya mataimakin gaskiya da gaskiya mai shiryarwa ga tafarkin Allah mai keke madaidaici ya Allah muna roƙonka kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati Allah ka masa salati da shi da iyalan gidansa gwargwadon girma matsayinsa mai girma alhamdulillah ƴan uwa muna cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka suratul ahzab sura da ta ambaci ma'aiki da yawa ta shagalta da yaban ma'aiki da yawa cikin wannan sura mun karanta wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da nan umarni ne daga Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wannan umarni ne daga Allah haƙiƙa koyi mai kyau na gare ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan mai nufin Allah ma'ana yana tsoron Allah yana so ya haɗu da Allah daidai ya fashe ma'ana a gaban Allah daidai domin babu halitta da take wa Allah daidai sai annabi Muhammadu ba halitta take wa Allah daidai wa daida babu daɗi babu ragi a cikin abin da Allah yake so a aikata a cikin abin da Allah baya so a bashi mai tsayuwa a turbar Allah daidai da daidai annabi Muhammad wanda yake so ya zo gaban Allah ya kwashe daidai ya je wa Allah da manzon Allah yayin da ka je wa Allah da annabi duk nukusa ne don na kasunka Allah zai cika maka ba dan wani ba dan annabi Muhammad ba bincike in dai ka so shi ka bi shi abin da ya faɗa kayi kai ba za ka iya yin daidai ba to amma shi da ka zai da shi gaban Allah shi mai daidai ne to albarkarsa sai Allah ya cika shi yasa ma'aiki ya ce shafa'ati yawmul qiyamati shafa'ati yawmul qiyamati haqqun sai to na ranar tashin kiyama gaskiya ne amma lam yu'min biha duk wanda bai imani da cetona ba lam yakun min ahliha bayi daga cikin ahalin wanda za a ceta ne duk wanda kaga yana da yana zanzare a cikin ceton ma'aiki baya ciki baya ciki amma wanda ya da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mika wuya yadda annabi mai ceto ne shikenan ya tsira to ceto na ran tashin kiyama gaskiya ne duk wanda bai imani da ceto na ba baya daga cikin ahalin ceto ya sake faɗi cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shafa'ati yawmul qiyamati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na ranar tashin alkiyama ga ma'abota kaba'ira daga cikin al'ummata to a wannan guri Allah na nuna mana mu yi koyi da wannan babban shugaba laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseeran koyi mai kyau hakika koyi mai kyau na gare ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam liman kana yarjullaha ga dukkan mai nufin Allah wal yawmul akhir da ranan karshe ranan alkiyama wa zakara Allah kaseeran kuma yayi zikirin Allah zikiri mai yawa Allah subhanahu alhamdulillah yayi zikirin Allah zikiri mai yawa to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mu koyi da shugaba Annabi Muhammad Allah samu na cikin masu koyi da shi wanda Allah ya yarda alfarmasa gurin Allah Allah ka cika mana albarkacin Annabi Muhammad na falamma
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
Mm.
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله Mm.
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وترك الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا الا ايمانا وتسليما ubangiji jalla wa ala yake cewa walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mu'minai suka ga taron waɗannan kafurai da suka zo ghazwatul ahzab ubangiji tabaraka ta'ala ya sanya waɗannan bayin Allah sahabban ma'aiki suna tare da ma'aiki wallahi babu da yake tsorata su ko me abun in dai ga manzala magana ya kare babban bakin cikin sahabi da ga annabi Muhammadu ba wannan kafirai su agosu sun yi shiri su agosu sun zo da ban tsoro ga tarin runduna bataliya goma sha biyu bataliya goma sha biyu yau ba shirin kafirci bai ko a irin sojoji irin na yau aka ta maka bataliya goma ya isa abin tsoro to bataliya bataliya goma sha biyu duka ba mai imani kafirai ne makiya ne sun zo da niyyar lusa musulunci sun zo da niyyar kurmushe madina sun zo da niyyar musulunci ya zama tarihi muminai da suka gansu yayin da muminai suka ga waɗannan kafirai ai suna ganin kafiran nan kalo haza ma wa'adana Allah wa rasulu da suka gani suka ce a wannan ai shine abin da Allah yayi mana alƙawari da manzansa min al-ibtila'i wan nasar na daga jarrabawa da kuma nasara suna ganin rundunar da duk yawansu ga shi dai ba su kai ɗaya bisa ukunsu ba a yawa ga zunzurutun makami ga abin ban tsoro a su ba su tsorisa ba suna tare da ma'aiki tsoron wa kuma ba batun wani tsoro da suka ga wannan runduna ta mayaka kafurai wani lokacin da suka zo kanda ma'ana suka zo wannan gazuwa gazuwa su kanda sun iso an tona rami an kewaye madina na an kewaye madina sahabai suna daga ciki amma ga suna sun hange su ko ta ina sun faso ai suna ganin su ya saka sai ha zama adana Allah wa rasul wannan shine abin da Allah yayi mana alkawari da manzansa na me min al-ibtila da daga jarrabawa wan nasar da kuma nasara su nasara suke gani kawai kuma munafikai da me da makamin su da cewa ba za su yake gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sura martabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai tsorata sahabbai ba ya ƙara musu imani ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kamar lokacin da aka zo za a yi wannan yaƙi na wannan bayan an yi badar akwai yaƙin da aka yi alƙawari za a yi da manzala sallallahu alaihi wa sallam da kafuran makka wanda ake haɗuwa a wannan kasuwa mai sai a shekara wannan kasuwa da ake kasuwar baje koli ta shekara ta duniyar larabawa ma'aiki zai taho don an yi alƙawari da sahabbai kafiran makka sun shirya za su taho Allah sai bugi zukatansu da tsoro fa Abu Sufyanu sun tsorita da manyan kafiran makka an yi alƙawari kuma da ma'aiki za a zo idan ba su zo ba sun ji kunya a idon duniya idan kuma suka zo kuma sun tsorita kuma kasuwa ce da take ci a shekara ko mafi yawa su suke kawo kayan daga makka kuma ga can an zo akwai yaki kuma su suka kulla alƙawarin a yi ma'aike kuma ya amsa musu a hadu da shi kenan fa sun gama shiri sai suka ce kai yaya za a yi su tsorata musulmai su tsorata ma'aiki da sahabansa wannan yaƙi kar ma a zo saboda in su tsorata ma'aiki su tsorata sabon ma'aiki kar ma su fito yaƙin in ba su fito ba duniya za ta ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabansa ai su ne ba su fito ba shikenan su sun yi fure ba san wai annabi Muhammadu ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ba ga gamba ne jarumi cikin jarumawa jarumin jarumawa annan nabi la kaze annabi Abdul Muttalib haka shugaba ke fadi ni annabi ne ba ƙarya bane ni ne dan Abdul Muttalib a fagen daga guri yayi guri yana annan nabi la kaze ana ibnu Abdul Muttalib jarumai da ba ka zuwa na jarumi kowa ta kansa yake kowa ta kansa yake amma sahaban annabi masoya annabi in guri ya guri ina manzan Allah wai ba annabi za su zo su yi kago su yi katanga amma duk cikin su ba mai zarumtarsa kari ba zarumtaka da irin ta sayyidina Ali wanda ake masa kirari la fatan illa Ali wala saifa illa zulfiqar la fatan illa Ali wala saif illa zulfiqar babu matashi irin sayyidina Ali gwarzo ne wajen yaki wala saifa babu takwabi illa zulfiqar sai takwabin ali bin abi talib baki biyun nan amma duk da haka yake faɗi a hadisi cewa idza hamiyal ba'ath wa laqiya alqawmul qawma ittaqina bi rasulillah fama adana min alqawmi minhu yace kai in guri yayi guri yaki ya tabe guri yayi guri kenan yace ba inda muke fakewa sai bayan annabi Muhammad in guri yayi guri ana neman sai sai manzo bayan ma'aiki mu tsaya sai ya kai gaba ya sa gaba sai ya kai fama adana min alqawmi minhu ba wanda ya kusatar mutane ma na abokan gaba irin manzon Allah jarumi ne jarumi ne ya wuce tunani jarumtarsa ta wuce tunanin halitta jarumtarsa ta wuce tunanin halitta a bar rukana ta fa wani mai karfi ne saboda zunzurutun karfi da zai karfi a bar rukana ta za a fede fata ta saniya ko ko fatar raƙumi danya a zuba mata mai abu mai yauki ya ja ya tsaya ya taka a kore bujimi ko ko a kore raƙumi ba zai iya jan a bar rukana ta ba saboda zuzurutun karfi ma'aike yace ka musulunta ya ce ina saboda jin karfin sai ta shi ba zai musulunta ba sai sun yi kokowa da ma'aiki shi su yi kokowa wanda ya kada wani in dai in ba ma'aiki ya kare shi ya da annabi manzo Allah ma'aiki ya ce bismillah ba ka za a tare na to annabi ya yi kokowa a ba wani abu bane da awa ce kira ne zuwa ga imani wannan ko kira ne a musulunta a baro kanar ta yi shira na bai daga ta sai ajiye take na daga sai sun fada shi a kasa a baro kana ce na mamaki ce kai bai shirya ba a sake ma ke ce bismillah a sake aka sake ma ke sake daga shi sun fada ta bai shirya ba a sake duk shirin da aka yi an kwantar da shi karfi na rasulullah baya dadai da karfi na wani annabi cikin annabawa balle wata halitta balle wata halitta to wannan mayaka na maka sai suka yi kokari suka yi ciniki da wani mutum cewa ka je madina su abu sufiyanu kenan a je a samu ma'aiki a samu sabon ma'aiki a tsorata su a ce musu kai kafuran makan nan fa sun yi shiri sun shirya fa ku ji tsoron su fa kar fa ku fito in aka yi haka shi ya ci kuɗin sa in ba su fito ba ya zai yi wannan aiki saboda in ma'aiki bai fito ba sabai ba su fito ba ai magana ya kare za a ce su ne suka ji tsoro ba su fito ba amma kafuran maka sun fita kuma suna so su zo kasuwar kasuwar kuma sau ɗaya take ce a shekara kuma ga shi an zo kasuwar nan ga yaƙi kuma su suka ce a yi alƙawarin yaƙin saboda haka wannan mai musu kamfen ne tafi madina ya je samu sahabbai ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana ce musu kai mutan makkan nan sun shirya kai kaga da suke taruwa suna taruwa suna hada makami suna hada makami sabai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai da Allah ke kisanta wa annabi cikin Qur'ani Allah kuma ke faɗa wa halitta har yau har gaba da gobe har abada Allah ba zai da faɗa ba Allah zai na qala lahumun nasu inna nasa qad zama'u lakum fakshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yasassu sur wa tabu'u ridwan Allah allazina qala lahumun nas wadannan da suke gaya wa mutane inna nasa qad zama'u lakum kai mutanen nan sun shirya muku kafuran nan sun yi shiri bakin shiri ga makami ga yawa faka shaufin ku ji tsoron su fa kar ku zo fa za da mu imana sai ƙara sahabban manzo Allah imani fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isar mana madalla da wannan wakili suka fita kawai ai suka zo kasuwar da kayan kasuwancin su kuma da shirin yakin ra'ayi in an hadu ai kafuran makka duk yawan su da shirin su sai suka ji tsoro kasuwar ma ba su zo sun ci ba ba su iya zuwa kasuwar ba sabai suka zo da kaya na kasuwanci kasuwa ta haɗu duniya ta haɗu ba kayan saya sai na sahaban annabi muhammad sai kayan sahabai aka yi kasuwa aka ci riba mai kyau aka yi kasuwanci mai kyau sai Allah ta fan alabo bi ni'matin min Allah ai sai suka juya da ni'ima daga Allah wa fadalin da falala lam yasasu wani wata cuta ba ta shafe su ba ga ladan samu na yaki sun fito da shirin yakin za su kara martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su kara addinin musulunci Allah ya cika ladan sannan ga kuɗi an samu kasuwanci an yi kasuwa mai kyau kafiran makan gaba ɗaya ba su iya zuwa kasuwar ba haka wannan yaƙi na gazwatul ahzab wannan yaƙi na kanda da kafirar suka tinkaro suka taho sai mu'mini suka gansu falamma ra'al mu'minina al-ahzab yayin da mummune suka waɗannan kafurai ƙalu sai suka ce haza ma adana lahu rasul wannan fa ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine abinda Allah yayi mana alƙawari wa rasuluhu da manzansa alƙawarin na me min al-ibtila'i wan nasar na alƙawarin jarrabawa da nasara wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah ya gaskata Allah ya yi gaskiya wa rasuluhu da manzansa annabi Muhammad sun yi gaskiya wannan gaskiya da suke faɗi fil wa'adi wajen suka alƙawari sun tabbata akwai nasara sun tabbata akwai jarrabawa to Allah da manzansa sun yi nasara wa ma zadahum ba abin da ya dade mu'minai akan yawan kafuran da makaman kafuran illa imana sai imani yadda suka ƙara imani a can to nan ma ba abin da ya dade musu na rundunar kafuran nan da yawan su da makamin su ba abin da ya dame su illa imanan imani ya dade musu tasdiqan bi wa'dillah gaskatawa da alƙawarin Allah wa tasliman kuma ya ƙara musu imani wajen miƙa wuya zuwa ga Allah miƙa wuya zuwa ga Allah miƙa wuya ga sayyidina Muhammadur Rasulullah shine ka miƙa wuya ga Allah in ka miƙa wuya ga manzo Allah ka miƙa wuya ga Allah kana so kai wa Allah mubaya'a yi wa annabi Muhammadu mubaya'a ka kai wa manzo Allah mubaya'a kai wa Allah da ka sallama annabi Muhammadu ka sallama wa Allah kana nema Allah ya soka je annabi Muhammad ya soka kana nema ka samu yardar Allah ka samu yardar Rasulullahi in ka samu wannan ka samu na Allah wallahi alazim in ka rasa annabi baka yadda da annabi ba baka baka nitse a fadar annabi ba Allah ba ruwansa da kai in za ka yi sallah ta taba sama ina ruwan Allah da sallarka ka dinga azumi har ka mutu ina ruwan Allah da azumin azumin su moga ya Allah zai da wani azumin ilimin kai taba samaniya ina ran Allah da wannan ilimin coge ilimin ƙarya ilimin bambadanci ilimin da babu annabi ai bambadanci ne wa'azin da babu annabi ai coge ne balle ka ce wai kai mai da'awa ma ba annabi a ciki ba magana ba magana mu so annabi mu bi shi makiya annabi masu faɗin magana akan annabi ya ƙara mana imani mu yi tambato annabi Muhammadu ya rasulullah muna bayanka muna bayanka annabi Muhammadu muna neman taimakon ka ya manzan Allah Allah ya ba mu alfarmarsa duniya da kiyama na'am Mm.
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر na'am وما بدلوا تبديلا
Mm. min almu'minin rijalun sadaqu ma ahd ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu ubangiji zalla wala ke cewa min almu'minin rijalun akwai daga mu'mine akwai mazaje sadaqu ma ahad ma ahadullah sun gaskata abinda Allah ya musu alkawari sun gaskata abinda Allah ya musu alkawari akan sa min asibati ma annabi da tabbata tare da manzon Allah ka taba ganin na annabi sai na abakar siddiq sai na umar al-faruq sai na usman ibn affan zunnurain sai na ali karramallahu wajahu ka taba ganin tsananin da ya tsanani suka bar annabi muhammadu akwai wannan tsananin in za a kusar naman su ɗaya ɗaya za su bar ma'aiki wallahi al'azim haka magadan su a yau haka magadan su a yau janibin annabi annabi hargajin kazamai kar ya damu su ya annabi wani kazami da zai hargaje ka annabi annabi a haye annabi ya wuce kuikuyo mai ciwon ido ya zo yana warana haushi wai ke koma ta yi kin yi fari kuikuyo fa karami dan karan kuikuyo dan mitsitsi mai idanunsa duk ciwo bai magani sosai wai ya zo yana ihu rana haskanta ya yawa rana wuce koma ta san yana yi annabi muhammadu wasa ne ai ba wasa in wani shaidan ya ce wai baya son taimako annabi sai me Allah sai gagare shi ya sashi a wuta ina ruwan Allah kuma da shi ba ruwan Allah da maki annabi maki annabi kan dama ai aljanna ba tasa bane aljanna gida ne Muhammadu ne kuma abin da Allah ya maza Allah ya fadi almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so waye mai tunanin zai ki annabi a gidan duniya a lahira sai yana son annabi zai yiwu? a'a ba zai yiwu ba ana son ma'aiki ne a nan la'annar duniya mazra'atul akhira ita duniya mashuka ce gona ce gurin shuka lahira kana so ka kasance tare da abu kama shi a duniya sai ka mutu a kai sai Allah ta da kai a kai kana so annabi eh so shi yanzu a nan Allah sai ta da kai cikin masoyan sargobe alkiyama ya sa sabai ba su ji daɗi ba su ji daɗi ba irin ran da annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba tun bayan sun musulunta tun bayan musulunci suka ce ba su ji daɗi irin wannan rana ba mutum yana tare da wanda yake so saboda suna gaya za a yi ma'aiki na matsayin koli da ɗan uwansa annabawa ya za a faɗo ranar alkiyama sai ya sa wani sabi ya ta kallon annabi dan ya more yana ta kallon annabi yana morewa a duniya yana ta kallon annabi da ya more ya more sai ka ya rasulullahi shi za a tashin alkiyama ya rasulullahi shi za a tada alkiyama saboda yayi ta morewa kafin zuwan ranar ya ta kallon ma'aiki annabi ya ce me ka tana da mu alkiyama ma a adatta laha menene ka tanada mata kala ma a adattu laha kasartu salati wala siyam yace ba mata tanadin yawan sallah ba ban tanada mata yawan azumi ba walakin uhibbu Allah wa rasul ina san Allah ina san annabi Muhammad saboda a nuna maka ɗaya ne shi yasa yace maka uhibbu Allah wa rasul ina san Allah ina san manzon Allah da nabi yace almar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wadda yake so saboda Allah da manzansa ba sa rabuwa ba sa rabuwa sai daɗi Allah ka bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'minai min almu'minina rijalun sadaqullah sadaqu ma ahadullah ai a cikin mu'minai akwai yani mazaje wanda sun gaskata abin da suka yi alƙawari ma Allah a kansa sun gaskata abin da suka yi alƙawari ga Allah a kansa min asibati na daga tabbata ma annabi tare da annabi daga cikin mu'minan nan fa minhum man qadana habahu akwai wanda bukatarsa ta biya ta ina ya tsaya ya nitse ya fantsama cikin kare martabar annabi har ya mutu da shi bukatarsa ta biya ya fantsama ya kutsa wajen kare martabar ma'aiki har ya mutu shi ake nufi da minhu man qada na habahu a cikin sahabban akwai wanda bukatarsa ta biya an zo badar ai da aka zo badar ai kafirai sun yi shiri mummunan shiri a badar da me suka zo za su kurmashe musulunci nan ma dalili ya zo abu tafiyanu shi ne ya taho da kayan kasuwancin mutan makka kafin a yakin badar sahabbai sun yi hijira daga makka zuwa madina da suka zo za su yi hijira kowane sahabi sai dai ya lallaba ya gudu cikin dare in banda sai da umar kowa zai lallaba ne ya gudu dukiyarsa da 'ya'yansa da gidansa dole ya bari in sun kama mai hijira su ɓace dukiyarsa su ɓace duk abin da ya mallaka sai dai ya hijira MC akwai wani sahabi ana kiransa Suhaib Suhaibun nan ya samu dukiya a Makka da ya zo fita su Abu Jahal suka tare shi ya Suhaib a tazkur ya Suhaib yau mazai ta Makka su Abu Jahal suna tunar su ka san lokacin da ka zo Makka a tazkuru man ataita nasu lukan hakira ka san lokacin da ka zo yani ka zama suka faɗi magana da mara daɗi akan shi ma'ana ya zo ma'ana shi matsayin ba kowa ba a taskuro man a taitana wa lam yakun ma aka malus faka sura maluka indana ka tana ran da ka zo baka da kuɗi kuɗin ka ka samu kuɗi a goma ka tara kuɗi summa turidu al'ana an takruz bi hadha al-mal sannan yanzu kana so ka fita da wannan dukiya ka bar makka zalika lan yakuna suka ci har abada ba zai yi ba suka kwace dukiyar su suka bari a makka yayin hijira babu dukiya har yana daga cikin fuqara'ul muhajiri wanda da da dukiya a hannunsa to suka yi wa sahabai haka suka yi wa sahabai haka banda sai na Umar shi ka sai na Umar shine kafin ya yi hijira ya tara abin da ya mallaka ta tara kayansa da rana ya zo ya kewaye kaba kafiran suna zazzaune ya zaga ya ce to waye mai son uwarsa ta haifi wani waye mai so uwarsa ta haifi wani ina mai son matansa su zamto zamarawa marasa miji waye mai son 'ya'yansa su zama marayu ya ce to duk mai son haka ya bi ni nan bayan dutsen nan ga takobi a hannunsa ya ce zan yi hijira zan tafi madina gura mai muhammadu duk mai son uwarsa ta haifi wani mai son ƴaƴansa su zamto marayu mai son matansa su zamto zawarawa marasa miji ya bi ni nan na tafi gurin rasulullah ai da ya tafi kun san dan halaliya akwai dan kadan gare dan mitsitsi yara suna cewa dan halaliya ai ko dan halaliya bai bi shi ba ya tafi madina gurin rasulullah amma banda sai na umar aksar sahabai sun yi hijira ne cikin dare to yau kuma ga abu safiyanu zai wuce zuwa sham zai ya biyo madina da kayan dukiya raƙuma kayan dukiyar mutan makka matsayinsa na jagora sabai suka samu labari aka gaya wa manzon Allah da Abu Sufyan ya ɗebo kayan dukiyar makka za mu tare shi mu kwace sakamakon ma'ana fansa ga dukiyar mu da suka kwace a makka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa izini a kwata anai baya komai da izinin Allah a dama akwai mai kudin ne dama kudin na waye na annabi Muhammadu ne dama akwai mai shi ne ba na rasulullahi bane suka kwace yanzu wani ya zo a ba annabi kayansa saboda aka sabai suka ce za su kwace Allah ya wa annabi izini su kwace kuma Allah ya masa alƙawarin nasara za su kwace in ya tinkare shi za su kwace take sabai suka ne za su tara musu fiyanu abu safiyanu kafin ya shigo madina sai ya ji labari lallai sabon ma'aiki za su tare shi maza maza ya aike na gaggawa maka da ya aike na gaggawa maka a ji a gaya kafaran maka gafan ma sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za su karbi dukiyarsu maza su zo su kare dukiyarsu ma'ana shi ba zai iya ba aikan gaggawa ya isa maka su abu zahir suka yi gangame suka yi shirin yaki abu safiyanu da ya biyo madina sai ya ratse bayan kogin madina ya canza hanyar da za a tare shi ya kewaya sai ya aika wa abu zahir da suke tawaye to shikenan ma na wuce ya wuce ma'ana wai su koma kawai ba sai sun zo madina ba ya samu ta hanya ya yanke ya ratse ya wuce ya bar madina a gefe abu zahir ya ce ba za su koma ba sai sun zo madina sun tuna mun rakuni sai sun zo sun yaki annabi muhammadu take a wannan guri Allah sai wa manzo Allah alƙawari alƙawari biyu ko ya tinkari Abu Sufyanu su bi shi za su kama shi kuma za su kwace dukiya ko ya tinkaro Abu Jahil mai kayan fada da ya zo da makamai zai yaki annabi shi ma ɗin sun tinkare shi za su yi kasa kasa da shi za su ci nasara amma ma'aiki ya zaɓa manzo Allah ya shawarta sahabbai ga alƙawarin da aka masa wanda za su ɗauka sahabbai suka ce manzo Allah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kama wannan wanda bai da kayan fada mu kwace dukiyar ba sun sun zabi nasu shawarin ba Allah sai ya zaba musu ku rabu da wannan da yake da kayan dukiyar ku bashi ku kama wannan masu makaman ku zo domin Allah ya tabbatar da gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce ba da za a yi na annabi ya kara da maki annabi wai har maki annabi ya tunanin nasara wallahi ƙaryarsa duk kashin wannan da yake son annabi wallahi sai ya kada shi duk kashi sai ya kada shi wanda yace ba haka bane shi matsayin sa na annabi bismillah ya tankari masoyin annabi duk ɗan da yake ganin sa a kashe sai ya kada shi kazalik aka fito manzo Allah ya fito da sahabbai 313 da doki guda biyu doki biyu dokin sayyidina Mikdad da dokin sayyidina Zubair wannan doki da su aka yi badar sai taguwa wadda bata wace guda 60 ko 60 da wani abu ba bata kai 70 ba sahabban da yawa ba abun hawa ko babu takwabi takwabin gaba ɗayansa guda takwas rigar sulke shida ko ko rigar sulke takwas takwabin shida su ne aka zo da su badar sai kifiya da aka zo badar sahaban nan mafi yawan su matasa ne wasu ba su taba yaki ba an tara wa mutan madina muhajiru na mutan makka aka haɗu guda 313 aka fito sai aka zo aka haɗu a wannan guri badar an bar madina ba a je makka ba amma an fi kusa da madina aka tara kafiran makka abu da suka tsaya a gurin abu jahil ya zo da sun zo da raƙuma a kullum ma za su yanka raƙumi goma wannan naci ne kullum za su yanka raƙumi goma wata za su yanka raƙumi tara tun daga makka ka duba nisan haka suke tafi kwana da tashi kwana da tashi har madina har kwanakin badar kullum raƙumi goma suke yankawa suke ci wata ran raƙumi tara sabai kuma gaba ɗaya doki biyu aka fito da shi raƙuma taguwa ba ta kai saba'in ba wadda za a hau ayyage da ita da aka zo aka haɗu Allah sai kankancewan kafuran ayyudan sahabai su kusan dubu sahabai sai su gan su yan kaɗan sahabban ma'aiki su 313 kafirai ne suka ga sahabban ɗan kaɗan su ma daga nesa saboda Allah yana so kowa ya matso wancan su matso wannan su matso kowa ya matso bayan an matso sai Allah ya kankanta yawan kafirin a idon sahabban sai ya yawaita sahabban a idon kafirin aka fito mubaraza tsakanin sayyidina hamza sayyidina ali bin abi talib abu ubaida bin zarrah kafirin maka suka fito utba bin rabi'a shaibatu bin uqba sannan wali suka fito waye mai mubaraza sahabbai yan madina wasu sama matasa suka fito suka ce ga mu ai fito na fito suka ce ga mu ku su waye suka ce mu ne wane wane mutan madina suka ce a'a ai ba dan su suka zo ba a turo musu jinin su annabi ya ce ina hamza sai da shuhada ina ali bin abi talib ina abu ubaida duk suka fito take aka gabza sahabban nan suka aika kafaran lahira aka sace gabza suka aika kafaran lahira yaki ya tabe aka rika kashe manyan kafaran sai da aka kashe 70 da aka tashi kashe sahabbai eh kafarai 70 sai aka kashe sahabbai ko Aisha hudu Allah ya rika saukar da ayoyi ana yaban sahabban ana saukar da ayoyi ana yaban sahabban ana saukar da ana fadan kirari da abin da Allah ya tana da musu ai da gaskiyar sahabbai sai suka fara roƙon Allah kai ton mu mu samu irin abin da ahalu badar suka samu laitana anna nalu misla ma nalahu ahalu badar kai tuna ina da zamu samu abin da mutan badar suka samu ina da zamu samu abin da mutan badar suka samu me bukatar su shahada shine wa minhum man qada nahabahu a wannan yaki ghazwatul ahzab ai su ma wasu sahabban su shahada suke so ayi shahadar ayi shahadar da waɗancan suke ta cewa kai tan su samu irin abin da yan badar suka samu sai yakin uhud ya zo bayan shekara ta gakin Uhud sai aka kashe sahabbai nan kuma 70 da yawa sai suka samu shahada da addu'a a ƙara nuna wa duniyar musulunci sun yi shahadar aka yi tayyaban su Allah ya tayyaban su cikin Qur'ani bayan wannan aka musu kabari kusa da Jabal Rumat Jabal Rumat na Madina babban dutsen Uhud a ƙasa da shi akwai karamin dutsen Jabal Rumat wannan Jabal Rumat gefen sa kadan akwai wani guri da yake da magudana kamar ta ruwa a halin yanzu dan kamar magudanar ruwa ne sai aka sahabai kabari a gunguda 70 a baya bayan nan bayan shekaru aru aru aru aru sun wuce sai aka yi ruwa mai tsanani ruwa ya kwararo ta gurin bayan shekarun yayi nisa fa zamanin baya bayan nan kawai sai ruwan ya tono sai gagawan sahaban tufafin jikin su ma bai ci kasa ba balle jikin su tufafin da aka binne su da shi gashi sai aka ce a tona musu kabari kusa da sai da shuhada hamza shi ne in ka an je ziyara a yanzu za ga sai da shahada hamza ga babban kabari da aka gina shi da dutse sahabbai guda saba'in lokacin ma'aiki ba a nan aka binne su ba an binne su gefen wannan jabalin ramat wajen wannan magudanar ruwan amma daga baya bayan zamani abu ya daɗe da wucewa shekaru aru aru ruwa ya zo sai gagawan su ya tono sai aka ce a canza musu guri a mai da su can da aka ɗauko su sai a ga jini na ɗiga sabo a jikinsu kamar yanzu aka kashe su sabon jini na inda aka musu rauni sai ga zinan daga ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin sai aka zaka musu kabari a wannan suna raye saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tasibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kar ku yi tsammani wanda aka kashe su a tafarkin Allah kar ku yi tsammanin matattu ne bal ahya'un Allah ya ce bari rayayyuna inda rabbihim yurzaquna rayayyuna gurin ubangijinsu ana azurta su ko masu alfahari ne da abin da Allah ya zo musu da shi na falala kazalik da aka zo wannan yaki daga cikin sabon ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin su akwai wanda bukatar sa ta biya ya mutu ko a kashe shi ko ya mutu an kashe shi alhamdulillah bukatar sa ta biya wa yani wa minhum daga cikin su fa man yantazir akwai mai saurara babban burin sa ya shahada a cikin su akwai mai saurare daga sabon ma'aiki sun bi shi sun masa biyayya sun so shi akwai sahabin da aka tara a jikinsa suka a jikinsa kan yabar duniya ya fi ɗari uku amma bai mutu a fagen daga ba sai ga shazo zai rasu yana jinjinin abin yana jin abin yana kuka tara da suka a jikinsa ya fi ɗari uku amma bai mutu a fagen yaƙi ba shi ne yani sai na khalid bin walid wanda ya samu kirari daga annabi saifullahi maslul ay au saifun min saifillahi ta'ala annabi ya kira shi da takwabin Allah fadadde ya kira shi da cewa kalil saifun min saifillahi ta'ala kalil takwabi ne cika takuban Allah ta'ala tun da yake durun da na rakin da ake ciki inda yana ciki sai an ci nasara inda yana ciki sai an ci nasara ko yana komanda ko yana cikin sojojin yaki kun san dalili yana neman albarkar gashin annabi muhammadu da annabi ya zo ya yi hijjatul wada ana mar aski bayan ya zai zauratul aqaba ana cikin aski sai sabai suka zo suna kokowa gashin annabi ana kokowa ka san idan an ce kokowa sai mai karfi baka da karfi ka kaga ba zai yi ba ko to kowa na son gashin rasulullah annabi ya ba wa zami kansa aske bayan ya tafi zabratul aqaba an je arfa an zo muzdalifa an kwan ma'aiki yayi zikiri yayi zikiri yayi zikiri har rana ta fito bayan sallar asubahi bai daina zikiri ba yana ta zikiri har rana ta daga sai da sabai azo jifa wannan shine hajjin sa na farko hajjin sa na karshe da aka zo jifa aka yi jifa da ya jifa sai ba da kansa masa aski da aka zo ana aske kan ma'aiki sabai suna kokowa suna wawan gashin annabi da ma'aiki ya ga haka sai ya hana su da ya hana su sai ya sa a tara gashin nasa bayan an yi askin sai aka tattara gashin guri daya sai ya kira sahabin nan mutumin madina a tajiri cikin madina ana kiransa abu dalha mai gona bairaha maki sai ya bashi gashin annabi ne ya bashi wannan ya tabbata sassa duka na duniyar musulunci maki ya mutu ya rayu an yi haka maki da ya bashi gashin kuma sai ya ce masa ike sai muku bainan nas raba gashin tsakanin mutane kuma mutum duk ya san zai faɗi yadda annabi ya jifa da yadda aka masa aski dole wannan magana ya tazo kuma abu dalha ya bawa gashin kuma annabi ya ce masa ike simfu bainan nasi raba gashin tsakanin mutane da izinin annabi muhammadu a nemi albarkar annabi muhammadu taimako kenan ko taimako kan taimako ya rasulullah muna son taimakonka Allah ka ba mu taimakon annabi muhammadu duniya da lahira maki yace ke sun hubainan nas raba shi tsakanin mutane kowa na so sai rika zaren silin gashin manzon Allah sili sili yana mika wa sahabbai wani ya samu sili daya wani ya samu sili biyu Khalid bin Walid da yayi sa'a sai ya samu sili biyu saboda soyayyar su da ma'aiki da kaunar su da ma'aiki da kiyayewa da kayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sahabi ne an baka gashi a aski amma in sun kalli gashin sai su gane wannan gashin fa akan annabi ta guri kaza ne wannan gashin gurin zamansa kaza ne Khalid bin Walid sili biyun da ya samu sai ya gane wannan silin gashin na gaban goshin annabi ne an san gurin zaman annabi gangan ne annabi ba wasa bane ya riga da ya sha gaban makiya maki sai dai ka mutu amma manzo Allah ya wuce Allah ya ce masa tawazzaha shi shita fuskancin da kake so ya rasulullah fa innaka mansur kai mai nasara ne ga nasara babba wannan runduna fa sojoji gagga mutum dubu goma sha biyu ne annabi da mutum dubu uku ya fito wajen guda dubu suka munafarci ma'aiki suka koma amma da haka nasara gurin Allah ya ba wa ma'aiki Khalid ya sa wannan silebiyu akan hularsa ko a kwalkwalinsa na yaki duk inda za a ji yaki sai ya dauki wannan hula mai gashin annabi sai ya dora in ya sa gaba sai ya kai ko bai mutu a fagen yaki ba kuma duk inda yake sai an ci nasara annabi da kansa yace saifu min sufillahi ta'ala lalle kali takobi ne a cikin takoban Allah ta'ala ya gaya masa wannan bayan an yi wannan yaki na yani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya tura an je an yi wani yaki sariya da aka yakin wannan yaki ba annabi bai je ba ya tura yani Zaid bin Harisa Zaid bin Harisa ya je Abdullahi bin Rawaha Jafar bin Abi Talib sannan su Khalid suna ciki aka tafi yaki ana cikin yaƙi komanda ya samu shahada zai bin harisa tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata je kasa ba abdul ayani zafar bin abi talib ya dauka ta ya karbi tuta aka yi yaƙi shi ma sai ya shahada tuta bata je kasa ba abdullah bin rawaha sai ya tafa tuta aka ce aka yi yaƙi tuta bata je kasa ba shi ma ya samu shahada sai yani khalid bin walid sai ya tafa tuta da ya tafa tuta sai ya faface yaƙi ya jara ga masabai sai aka ta nasara fa ba ta abdurrahman bin samra bashirin ila rasulillah sai ya aiki abdurrahman dan samra yaƙin da aka yi shi a mu'tad mu'tad sai ta da abdullahi abdurrahman dan samra ya ce ka tafi madina gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka masa albishir irin abin da ya faru a yaƙin da nasarorin da aka samu da shahadar waɗannan manyan sahabbai kafin runduna ta dawo abdurrahman dan sabra ma zai tafi madina ya je fadar ma'aiki zai wa manzala magana ya ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya budu baki zai wa annabi bayani sai annabi ya ce ala rasulika abdurrahman ya abdurrahman ka nutsu ma'aiki sai ya ce masa akazan liwa zaid bin harisa faqatala hatta qutila rahimallahu zaidan suma akazan liwa ja'far bin abi talib faqatala hatta qutila rahimallahu ja'far suma akazan liwa abdullah bin rawaha faqatala hatta qutila rahimallahu abdullah suma akazan liwa khalid bin walid fafataha allah fafataha allah li khalidan fa khalid saifun min suyfillahi ta'ala kafin dan aika ya faɗa sai annabi ya ga masa abin da aka yi yace ka nutsu nutsu wannan sahabi ya nutsu maiki yace masa zaid bin harisa ya rike tuta kuma yayi yaki har aka kashe shi maiki yace Allah jikan zaid sai yana ga dan aikan ga sahabbai suna tare wanda ba a tura su yakin ba yace sai Ja'far bin Abi Talib ya rike tuta yayi yaki har aka kashe shi yace Allah jikan Ja'far yace sai Abdullahi bin Rawaha ya rike tuta yayi yaki har aka kashe shi maike shi Allah zigan Abdullahi wanda muka yi maganar sa jiya Abdullahi bin Rawaha a Umratul Qada to wannan sahabi ga inda ya shahada a Mu'tah yace shi ma tuta bata fa yani tuta sai Khalid bin Walid da tafe tuta ma'ana tuta bata fadi ba sai Allah yi wa Khalid bude Khalid takobi ne cikin takuban Allah ta'ala sahabbai suka kabbara Allahu akbar Allahu akbar ga nasarar yaki suka ce amma an kashe manyan mu mike yace ummati kal madar la yudra ayyuha khair awwalihi aw akhirih yace al'ummata kamar ruwan sama take ba saman ne yafi alkhairi ba cikin ruwan sama ruwan farko ne yafi alkhairi ko na karshe kaga ruwan shuka dai sai da shi ruwan nunan amfani sai da shi to sabon ma'aiki babban burin su kare martabar manzo Allah bukatar su tabiya su rayu cikin izza addinin annabi ya tabbata koko su mutu yani koko su mutu su samu shahada gurin Allah to Allah ta'ala ke cewa a cikin su akwai da bukatar sa ta biya wa minhum man yantazir a cikin su akwai mai saurara shi ma ya samu biyan bukata in ma shahada in ma addinin ya tabbata wa ma baddalu tabdila ba su canza ba ba su canza alƙawari canzawa ba suna nan rike da alƙawarin Allah tabaraka wa ta'ala fil ahadi a cikin alƙawari wa hum su din nan bikilafi halil munafikin da sabanin yadda halin munafukai suke ai munafukai sun canza alƙawarin manzo Allah sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan me yasa suke hainta nan muhammadu sun hainci ma'aiki magadan su na yau sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yasa suke haintan annabi in banda zunzurutun gado har wani ya ce baya son taimakon annabi wannan mumini ne ana mumini a haka ba a mumini a haka magadan waɗancan Allah bai gagare da ya kama waɗancan ya kama waɗannan da ƴan goyon bayansa da aka ga wasu ƴan kuikuyo gefe-gefe wai suna goyon da yake bakin ɗaya ne a cikin ƙiyayyar annabi babu su da saɓani suna da saɓani abubuwa amma an zo ƙiyayyar ma'aiki ɗaya suke mu ko muna nan cikin soyar annabi muhammad Allah ka ƙara mana san annabi muhammad wadda sahaban nan Allah yake cewa wa ma baddalu tabdila waɗannan sahabbai ba su canza ba da alƙawarin annabi kamar yadda munafikai suka canza su ba su canza ba Allah albarkar annabi Muhammad muna nan kan soyayyarsa babu canji babu naqasu bayan mun mutu ƴaƴanmu ma Allah ka mana dalili mun kafa su cikin son annabi Muhammad Allah ka ƙara kafa muka kafa su albarkarsa na'am
يجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم mm.
إن الله كان غفورا رحيما ليجز- ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما وبنجد جل وعلا كي سوى ليجزي الله الصادقين بصدقهم domin Allah ta'ala ya sakanta wa masu gaskatawa da gaskiyarsu mai gaskata mai gaskata Allah mai gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai gaskata alƙawarin Allah babu canzawa babu warwarewa suna nan bayan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya saka musu da sakamakonsa wai azabul munafiqin Allah kuma ya azabtar da munafukai in sha'a idan Allah ya so in Allah ya so ya azabtar da su akan me akan munafircin da suka yi in sun tuba wa Allah shikenan Allah ya karbi tuba sun mutu akan munafircin Allah ya Allah ya kama su kamawa Allah baya bar maki annabi a duniya sai ya dawo cikin soyayya ya dawo cikin kauna da yadda da ma'aiki Allah ya taimake shi amma ya kuskure mutu da kin annabi wanda ya mutu da kin annabi babu labarinsa ba a maganarsa duk wanda kaza ana masa hisabi to da dan wani abu nasa na kiris shine akwai wani abu na imani ko da kadan ne akwai da ba su da hisabi za su je aljanna akwai da ranar lahira ba magana hisabi yan wuta ne da imani ake shiga aljanna amma babu imani ba shiga aljanna son annabi shine imani kin annabi shine zunzurutu rashin imani wani hadisi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakala ahlul jannati jannata wa ahlun nari nara yaqulu Allah ta'ala falyakhruj minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah ta'ala zai ce fallakarus minan nari man kana fi qalbihi misqala zarrati min al-iman duk wanda yake da imani gurgurdan kwayar zarra ya fito a wuta ya ji aljanna kun san imanin wallahi su matallahi son annabi ne kar ka dauka cewa akwai da zaka samu imani ai to akwai sallah ai akwai azumi ai akwai zakka ka dauka aha kawai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci munafiki abdullah bin ubay bin salul ai annabi ya sallace shi ne dan yana sallah Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum ta abadan wala taqum ala qabri Allah ya ce har abada karka sake sallah akan su kuma karka tsaya kan kabarin su ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara in ka nema musu gafara sau 70 Allah ya ce ba zai gafarta musu ba saboda me sun ki annabi Muhammad in dan sallah ne bayan annabi suke sallah in dai sallah ce ita ce to ai bayan annabi suka yi sallah kuma a babban masallaci wanda duk duniya shine na biyu masallacin annabi Muhammad amma Abdullah bin Ubay bin Salul yana sallar amma baya son shugaban sallah yana sallah baya son shugaban sallah ha to da ba yana gadin ubansa ba da yana gadin ubansa to kana da tunanin cewa magajin Abdullah bin Ubay bin Salul zai so annabi to idan bai so annabi kana tunanin Allah zai gagare shi ya masa abin da Allah ya wa Abdullah bin Salul Allah bin Ubay bin Salul abinda aka yi uban shi ake wa dan ai Allah madaukakin sarki ba ruwansa ko baya zalunci Allah baya zalunci alai Musa yace Allah kace baka zalunci Allah yace baya zalunci yace to Allah kowa naka ne ga wasu raka sa su a wuta wasu raka kai su aljanna Allah yace to ya Musa ka zai kai shuka kai gona alai Musa zai yi gona ya jaro gona gona ta yi 'ya'ya har lokacin nuna ya yi annabi musa ya girbe gona ma'ana ya sassara amfani ya zo ya yanki amfaninsa ya tattara ya tafi da shi sai ya zo ya tattara karmami ya tattara karmami da tarkacen gona ya katta wuta zai cinna allah ce tsaya ya tsaya ya musa ba kai ka shuka ba ne ya ce allah ni na shuka mana allah ce ba kai ka noma ba ne ya ce ni na noma mana duk aikin gona aka tambaye shi ya ce shi ya yi allah ya ce to me yasa za ka kona ya ce ha allah ina ɗaya da mai amfanin na ɗebe mai amfanin tsora ne tarkace tarkace wallahi al'azimi duk wanda ba sa annabi tarkace ne ina ruwan Allah da shi Allah yana yi ne da mai son annabi in kana sa annabi Allah yi da kai ba ka san mai Allah ba zai yi da kai ba kuma ko kana ga ka ɗaukaka sai ka karye ko kana ga ka ɗaukaka sai ka karye duk masu goyon bayan nan ai kaza ai kaza ranar lahira in Allah zai kawo maki annabi su yi magana su yi magana maki annabi dai a hannu yake maki annabi a hannu yake munafikan farkon ma ba su share ba balle wasu makaryata Allah ka ba mu albarka annabi Muhammad Allah ka sa annabi ya cece mu ubangiji tabaraka wa ta'ala yana fadi akan waɗannan bayi nasa muminai masoya Allah ubangiji ta'ala yake cewa domin Allah ya sakanta masu gaskiya da gaskiyarsu masu gaskatawa da abin da suka gaskata ba su warware alkawarin Allah ba wai azabul munafiqina Allah ya azabtar da munafikai in sha idan Allah ya so in ya so ya azabtar da su aw ya tuba alaihim ko ko Allah ya karbi tubar su inna Allah kana gafuran lalle Allah mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba rahiman Allah mai jin kai ne bihi da shi muna roƙon Allah ta'ala dukkan wanda ya zamto baya cikin wannan tafiya ta ma'aiki Allah ka sa ya tuba ya gane ya dawo Allah mai karɓar tuba ne na'am
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا
Mm.
وكفى الله المؤمنين القتال Mm.
وكان الله قويا عزيزا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين قتالا وكان الله قويا عزيزا وبنجي جل وعلا ke cewa ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا الله ai ya mero kafirai wannan kafirai na ahzab wannan kafirai da suka yi gangami sun zo da mummunan niyya da mummunan kudiri Allah sai ya mayar musu da da kaidinsu ya mayar musu da raizinsu bakin ciki damuwa kudurin da suka zo da shi nan Allah sai ya mai musu raddi duk ma kisa da suka zo da shi Allah sai ya mayar musu da me Allah ya saukar da wata irin iska ta azaba har sami yayi Allah ya saukar musu wata irin iska mai sanyi ta azaba ta tarwatsa su suka tsorita suka watse kuma aka kwashi ganima bakin ciki dai da ya turkake su wani zai kuma ma da bai zo duniya ba duk yawan su ya zama na banza da'ira annabi wasa ce da'ira annabi ba wasa bane kaga waɗannan munafikan shedanu kazama kazaman nan da suke magana kin annabi duk in ka tara su yaro karami zai ruguza su in yana son annabi aya aya munafiki zai ce maka baya son taimakon annabi in sun kai su miliyan kwaya ɗaya ta karami ɗan shekara goma wallahi inda dalili da hujja sai ya watsa su ƙarya ne ai ƙarya da gaskiya suna haɗuwa ne annabi wasa ne annabi muhammadu ba ai ba gangan bane ko ba wasa bane to waɗannan munafukan da kafiran Allah ya radallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah ya mairo waɗannan kafiran gaiz yani yani bakin cikin su da abin da suka kudura mummuna wannan kuduri nasu na bakin ciki gaizin da suka zo da shi na Allah ya mayar musu bayan ya mayar musu fa lam yanalu khaira Allah ya ce ba su samu alheri ba muraduhum ma'ana a yani muradin su na abin da suka zo da shi kai babu ai muradi bai saka ba wa kafallahu almu'mina nikatala Allah ya isar ma mu'mini wannan yaki birrihi wal mala'ika Allah ya sauko da mala'iku ya saukar musu da iska ta kada iskar azaba ka taba jin iska mai sanyi ta azaba sai a wannan rana da suka zo taba manzon Allah ba sun zo taba ma'aiki ba Allah ya saukar musu da iska guguwa wata irin iska mai zunzurutun sanyi kuma su ta kidima kaji wani kaji kuma wani abu su ta kiɗi ma kuma su ta waka sabai suna cikin nutsuwa ga su ga rasulullah su suna bakin ciki su zo da bakin ciki ana cikin yin tonon kafin su iso ma sabai suna waka gaban annabi muhammad annabi na musu addu'a suna cewa nanu allazina bay'u muhammada alal jihadi ma baqina abada wa fi riwayatin nanu allazina bay'u muhammada alal islami ma na abada waka ce kuma ga annabi Muhammadu a ciki ba wanda ya sai ba haka bane kuma tana bukhari bukhari yaro ya sai ta nahnu allazina bay'u muhammadan alal islami ma na abada nahnu allazina bay'u muhammadan alal jihadi ma na abada waka suka gaban rasulullah to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma allamnahu shi'ra ma yan bagila wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la Allah ya ce ba mu sanar da shi waka ba kuma waka ba ta kamace shi ba wannan kuma sahabbai an yadda su yi waka a gaban sa ga aya ta yabi mawakan annabi ga hadisai masu yawa akwai yabon annabi a gaban annabi ana zuwa a yi waka har annabi ya bada kyauta ko ba wanda ya sai ba haka bane gashi a littafin musulunci a dankare a yanzu kan ba zai fita ba sai dai wani zamani a yanzu kan kana fitarwa an sani ba zai fita ba kazalik to wannan waka kuma gashi ta motsa manzon Allah suna cewa mu muka yi manzon Allah mu baya a bisa addinin musulunci har abada ba za mu bari ba a wata ruwaya suna cewa mu muka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya a bisa jihadi har abada ba za mu bari ba manzon Allah kuma baya waka amma ka san shi annabi Allah ya cika shi da ilimi Allah ya cika shi da ilimi ba mai iliminsa cikin halitta kuma Allah ba shi jawami ilkalmi kalma ɗaya zai faɗa tana ma'anar miliyan dubu ɗaya ce kuma buɗan bakinsa sai ya ce Allahumma innahu la aisha illa aisha al-akhira faghfir li ansari wal muhajira kaga kamar waka ce kuma ba waka bace annabi Muhammad kenan Allahumma innahu la aisha illa aisha al-akhira faghfir li ansari wal muhajira a wata ruwaya sai ce Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fasfir li ansari wal muhajira ya Allah babu wani alheri irin alherin lahira Allah ya gafarta al-ansar mutan Madina Allah ya gafarta al-muhajira mutan Makka da suka yi hijira zuwa Madina saboda martabar Rasulullahi Allah ba mu albarka annabi Muhammad Allah sa nabi ya cece mu Allah muna roƙon ka bar mu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka saka zakatan mu da kaunar annabi Muhammad Allah ka sa mu rayu cikin sansa Allah ka sa mu mutu cikin sansa Allah ka tada mu ranar kiyama fadar manzo Allah cikin masoyansa albarka saboda Allah aqulu ma tasma'un astaghfirullah alazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah ya aiki kuma Allah ya saka alhamdulillah Amin. Subhanallah. Amin. Na'am. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waɗannan bayin Allah da suka aiko a yi musu addu'o'i wannan bawan Allah da ka fara karanta takardar shi akan Allah ba shi ilimi na boko da na addini Allah ba shi ilimin addini Allah ba shi ilimin boko wanda ina zan hankalin mu yan uwa mu karatun addini mu karatun boko kada mu ce ba za mu yi ba ba ta inda ba za ka isar da sakon annabi Muhammadu wani masoyin annabi ne zaka masa bayani ne da turanci wani lissafi ne masoyin annabi yana so a yi mishi in ba kai karatun boko ba ya za ka kai mishi lissafi mu karatun addini mu karatun boko kar mu bar kowanne kuma karatu ba a tsufa duk girman ka zaka iya karatu ko ba a kankanta duk kankantan ka zaka iya karatu kuma sana'a a yau ba ta hana makaranta sana'a a yau ba ta hana makaranta zaka yi makaranta ma wani bai san ma kana yi ba karatu dai na Islam zaka je zaure ka dauka awa daya a cikin awa 24 ka kwashi hadisai masu yawa ka karanta ayoyin Qur'ani masu yawa ka dauki karatun fiqh da sauran ilimomi karatun boko nan akwai Islamic studies Islamic studies nan zaka je zaka attendin makaranta har ka je ka dawo sai ai wata uku wata hudu ma baka je ba sai lokacin da aka zo kuma ka sake zuwa makarantar abin da za ka karanta yana hannunka kaga shikenan ka samu abin da ka samu a ciki zuwa wani lokaci kuma ka samu abin da kake bukata ka samu to muna roƙon Allah Allah bashi ilimi duka biyu Allah bashi ilimi na karatu na addini Allah bashi ilimi na karatun boko amma duka ilimomin ya sarrafa su wajen kaunar Annabi Muhammad da soyayyar Annabi Muhammad ya isar da sakon Allah da sakon ma'aiki wannan bawan Allah da ya turo aima ma'aikiyarsa addu'a muna roƙon Allah ta'ala Allah mata rahama ba dan mu ba dan Annabi Muhammad wannan bawan Allah da ya turo ɗansa yana cikin wani hali na kakani kai Allah muna roƙon ka kai ne mai shirya Allah ka shirya da wannan da Allah ka fidda shi cikin halin shaye-shaye alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayi muna addu'a muna roƙon Allah ta'ala dukkan ƴaƴan mu gaba ɗaya Allah ya kare mana su ƴaƴan musulmi duk wanda suka shiga cikin wannan hali na shaye-shaye Allah fitar da su muna roƙon Allah azza wa jalla kuma duk mai da karami ya da kaga dan yana da gardama yana da rigima a yau ta karanta wannan aya liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa in sha Allah rabbal alamin a riga tofa tsakiyar kan dan kafa bakwai bakwai da safi insha Allah rigingimun dan zai kwanta shi ko wannan da yadda yake shaye shaye ai kokari a dan kofar da dan a dinga yawan rubuta masa suratul kafi ana rubuta suratul kafi ana yawan addu'a ana suratul kafi ana addu'a in an zo yi ayi salati musamman ayi salatul fati kafa uku a ciki a tofa a bashi shaye kuma ya shafa da niyyar Allah madaukin sarki fidda shi cikin wannan hali na shaye-shaye insha Allah Allah zai fidda shi sannan duk ƴaƴan musulmi na roƙon Allah Allah ya tsare sauran ƴan uwa da suka aiko a yi musu addu'a gaba ɗaya kowa Allah ya san shi kowa Allah ya san niyyar shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wanda suka aiko a yi musu addu'a niyyoyin su na alkhairi Allah ba dan mu ba dan kadarin annabi Muhammad Allah ka biya bukatun su na alkhairi sauran ƴan uwa wanda ba aiko ba akwai da yawa wanda suna son addu'a ba su aiko ba to Allah muna roƙon ka biya bukatun mu da su gaba daya na alkhairi wannan bawan Allah ka duka ma'aifiyar shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim ta wannan ma'aifiya makaranta mata kulula kafa uku Allah mata rahama Allah ya fi mata tare da bismillah wannan bayan Allah duka da suka aiko addu'o'i suna neman addu'a Allah muna roƙon ka biya bukatun su to karanta musu hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa 11 Allah ya biya bukatun da suke dauke da shi gaba daya na alkhairi Allah ya biya musu Allah ya biya mana dan kadarin annabi Muhammad wani wallawa kafa uku da bismillah gaba daya Allah jin iyayen mu gaba daya Allah gafarta musu Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya zauna da jihar Gombe lafiya Allah muna roƙonka Allah ka zauna da Najeriya lafiya Allah ka zauna da dukkan duniyar musulunci lafiya Allah muna roƙonka wadata mu ka azurta mu kuma mu arziki mai yawa mai albarka wannan kasa ta mu Allah ka sa kasa ce ta zanto matsayin yunwa ko daga ina mutum ya zo a duniya in ya shigo Najeriya Allah ya sa ya shigo kasar abinci Allah ka sa ya shigo kasar zaman lafiya Allah ka sa ya shigo kasa mai kwanciyar hankali duk inda mutum yake a jiha a jihohin Najeriya Allah ka sa in ya shigo jihar Gombe ya zamanto ya shigo jiha ta zaman lafiya ya zamanto ya shigo jiha ta abinci Allah ka sa duk inda mutum yake shigo North East gaba daya Allah ka sa ya shigo area na zaman lafiya Allah sa duk inda kowa yake shigo arewacin Najeriya Allah ka sa ya shigo guri mai zaman lafiya Allah ka sa ya shigo guri na abinci da wadata Allah ka sa kowa ya zo Najeriya ya zo kasa mai lafiya mai aminci haka duniyar musulunci gaba daya Allah ka kare ta Allah ka kare mu dan kadarin Annabi Muhammadu Fatiha ma salatul Fatiha a ba shari bai cika mana da addu'a
Thank you.